أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أنصتوا رحمكم الله Na'am, akwai tambaya نعم wani bawan Allah ne wato ya zama shine sila ko sanadi نعم na faruwar hadarin mota نعم amma ba shine ya kaɗe mutanen ba shi dai shine ya zama sila to kuma mutanen da suke cikin motar da suka yi hadarin sai aka samu wajen mutum bakwai sun rasu wasu kuma sun ji ciwo to shine yake tambayar cewa shi ma zai yi wannan azumin na kafara eh to amma kamar yaya na masala Eh.
shi da niyya ne ya kulla abin da a zai kada a ba da niyya ba eh ba da niyya ba ina ganin dai kamar misali a ce mai mota yana tafiya shi kuma ya zo tsallakawa eh sai mai motar ya ɗauke kansa daga kanshi eh to wannan kuma sai sa mai motar ya faɗa rami ko kuma ya haɗu da wata ko mota a wannan ba zai yi kafara ba Allah ne ya kawo Allahu akbar.
eh Allah ne ya kawo kuma inda shi aka bugewa zai kafara Sorry.
eh ai za a iya kashe shi shi ma ko Yes, eh, good.
to Allah ne ya kawo wannan na dauka irin wanda zai je ya kulla wani abu a taya mota ta tafi ta faɗi ne kuma ya zo yana dama ya ce zai kafara ko ah, wannan ai sai dai a bar wa Allah Allah ya kiyaye Allahu akbar. Allah ya sa ka da Mm-mm.
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون suna faɗa don isgilanci ga manzo sallallahu alaihi wasallama ya muhammadu kana cewa tashin alkiyama tashin alkiyama wai yaushe ne wannan alkawarin alkiyama yake yaushe ne ne ga ya mana in kun kasance a cikin faɗin ku masu gaskiya cewa alkiyama za ta tashi لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون da za su sani waɗannan da suka yi kafirci yayin da za a ba za a tunkuɗe ba za a tunkuɗe kifar da fusakunsu a cikin wuta ba ai ba za a tunkuɗe fuskokinsu daga barin afka wuta ba sannan kuma wala bayayyakinsu wato jikunansu za a fusulsa sa su a cikin wuta wala hum yunsaruna ko ba za a zama ana wato ainihin taimaka musu ba babu taimako gare su wannan rana to alkawarin Allah ya zo kenan da za su tuna wannan ranar ko kuma su ga wannan ranar da sun haƙaƙar da zuwan rana alkiyama بل تاتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم bari ينظرون Allah ya ce alkiyama ta tihim za ta zo musu bagatatan wato wato firgige babu sani shine bagatatan Eh, sannan kuma tana a, ba su labari a, wato ainihin a, ta, ana ana tattan tuhum tana sakatar da su da gigitar da su su kasa ma magana an ta zo musu sai ta gigitar da su alkiyama su kasa komai su kafara sa ne umarar da ha ba za su iya kuma juyar da ita ba su ce a alkiyama koma ba ke bace ba za a yi ba wane mutum wala hum yunzaruna su kuma ba za su zama ana jinkirta musu ko dan su tuba ko su yanke hanzari ba
ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون hakika tabbas wallahi sun yi isgilanci ko kuma an yi isgilanci ya rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ka yi haƙuri wannan wato tasliya ce Allah yake wa manzo Allah hakika wallahi tabbas an yi isgilanci da manzanni min qablika gabanin ka annabawan da suka zo su ma haka aka ce musu isgilanci irin yadda ka ji mutanen maka nan su ne maka fa'aƙabin lazina sakhiru sai ya cancanta ya sauka ya dira ga waɗannan wato ainihin da suka yi isgilanci minhu daga cikinsu suka yi ga annabawa abin da ya dare gare su ma kanu ya sazo na bi abin da suka kasance suna yin isgiranci da shi sai abin ko ya same su yadda shi ne azabar ubangiji قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون Allah ce ga ya musu ya rasulallahi su masu yi maka wannan isgilancin man ya kal'ukun wane ne yake tsare ku ne bin laili da daddare wannan hari ko da rana minar rahmani daga azaba ta ubangiji mai rahama wai wane ne yake iya tsare ku idan azaban nan ta sauka da kuke tambaya yaushe ne yaushe ne to idan ku ta saukan ku gaya min wane ne zai iya tsare ku babu wani mai tsare ku kuma za ku gamu da azabar Allah ne bal bari ya rasulullahi rabu da su hum su ku faru makata wato mushrikan nan ma'uriduna masu bujirewa ne an zikira rabihim daga barin wato wa'azin ubangijinsu shine alkur'ani ba sa tunani cikin abin da kake faɗa na alkur'ani ballantana su yi imani أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون Wannan Allah ya ce wato hakika am ko kuwa su wato kufar wannan isu hamzatul inkari ce am lahum alihatun ko ko suna da alloli nasu tamnauhum da take ainihin tsare su daga afkawa min min dunina koma bayan mu da za ta iya hana musu afkuwa na bacin rai ko kuma gamuwa da azaba rana da kiyama la yastadi'una nasara anfusihim su kansu gumakan nasu da allolin ai sun sani ba sa iya samun damar taimakon kansu ballantana su taimaki waɗanda suke bauta musu na ƙarya wa wala hum wala su kansu kafiran mushrikai su ba su zamanto ba ma'ana yushabuna suna masu wato ainihin ƙetarewa ko suna masu tsaruwa minna daga gare mu ma'ana daga azabar mu بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا ناتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون sannan ya ce ainihin bari mata'ala haula'i mu muka jiyar da waɗannan kafiran daɗi in ji Allah wa ba ahun da iyayensu muka ba su nemomi daban-daban hatta ɗala alaihim al'umur har dai wato rayuwa ta yi tsawo a gare su suna jin daɗi sai suka ruɗu suka kuma bar Allah afala ya rauna sun babu suna gani su yi sani an nana tilaraba mu ne muka ainihin nufi ƙasa ma'ana muka alice ta muka tabbatar da ita yadda take ainihin nan kusa amina da rafiya kuma mu ne muke iya tauye ta daga gefenta kaɗan bayan kaɗan mu tauye ƙasa alƙiyama ta zo kenan kamar yadda muka halice ta shin ba su yi sani ba ko su yi imani da haka a humul baliguna sun yanzu mu da muke haka za su zama su ne masu rinjaye a kan lamarinmu in ji Allah yake tambayar annabi ko jawabi ko ba haka ba ne ba za su samu rinjaye a kan lamarin ubangiji ba bari rinjaye yana ga Allah ga annabi da sahabbansa قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع السم الدعاء إذا ما ينذرون gaya musu ya rasulallah sallallahu alaihi wasallama inda ma ka ce a takaice da ni a to unzurukum ne muku wahayi ne muku wato gargadi ainihin bil wahayi da kuma wahayi sako daga Allah tabaraka wa ta'ala ba daga wajen kaina bane daga Allah ne abin da gwani na faɗa daga Allah ne wala yasma'u sammu du'a sai dai ka san wato kurma babu yana jin kira in an kiransa baya ji sam idan ma yunzaruna yayin da aka yi musu gargadi aka kiraye su tun da sun kurmance to babu suna jin kira ballantana su amfani da gargadin da kai musu
ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين wanda yan masatun na fatun idan wato musiba ta kankanuwa ta same su dan busar kankanuwar musiba ta same su min min azabi rabbika shine wato ainihin waƙi a kankanuwa mara ba mai tsanani ba min azabi rabbika daga azabar ubangiji ka ya bolan na sai ka ji suna faɗa ya wailana ya kai tan halakan mu inna kunna zalimina hakika mu mun kasance wato ainihin azzalumai masu zalunta kanmu da shirka da karyata annabi muhammadu da muka yi ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل نتينا بها وكفى بنا Allah حاسبين ya ce alƙiyama muna ajiya wato ababen awo ne muna ajiya mawazina shine abun awo shine jam'i ne na mizani shine abin da za mu auna aiki alƙis abin da muke ajiyewa kuma na awon nan alƙis shine mai- na adalci ne za mu ajiye abun awo na adalci mu auna aikin kowa liyawul qiyamati ranar alkiyama fala tuzlamu nafsun shay'an babu ana zalunta wata rai wani abu ko kaka yake duk wani abin da ta yi na kyakkyawa sai an cika mata ba za a zalunce duk wani abu kuma wanda yake mummuna ba za a yi mata ƙari ba wayan kana miskala habbatin ko da abin da mutum ya aikata ya zama misalin ƙwayar wato ainihin ƙwaya ne na- na- na na shuka na abinci na ƙasa min hardalin na daga hardal a taina biha Allah ya ce za mu zo da abin da ya aikata ko da kamar ƙwayar habbatun min hardalin ne ɗan ƙwayan abin abinci wato Allah ya ce za mu zo da awansa sannan kuma a yi sakamako a ba mutum abin da ya aikata a yi masa hukunci da abin da ya yi Allah da kansa ya ce wa kafa bina hasibi ya isa da mu kasancewan mu mu ne masu hisabi ma'ana mu muka san aikin kowa kuma za mu yi masa hisabi da abin da ya aikata ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا Allah ce للمتقين wallahi hakika Musa Allah mu ne muka ba Musa wato da Haruna alfurqana rarrabewa shine littafin attaura mai rarrabewa tsakanin barna da gaskiya da tsakanin haram da halal mu muka ba wata ya'an da kuma haske a tare da littafin wa zikiran da kuma wato gargadi a cikin wato littafin da aka ba annabi Musa da Haruna shine attaura wa'azin nan koya lilmuttaqina ga masu jin tsoron ubangiji Allah ta'ala ne الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة
wannan مشفقون muttaqinan nan Allah sai da da fassara su da bayyana su da cewa su ne waɗannan da yakhshawna rabbahum suke jin tsoron ubangijin su Allah bil gaibi a fake a lokacin da ba mai ganin su kamar yadda suke wato suke boyewa sun su buya suna jin tsoron Allah kamar yadda suke jin tsoron sa a fili wahum su kuma mushfiquna masu jin tsoro ne mina sa'ati daga wato ainihin alkiyama mana suna masu tsoron aukuwa alkiyama saboda tsorakace tsorakacen cikinta
وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون Allah ce wa haza wannan kuwa shine alkur'ani zikirun wa'azi ne gargadi ne mubarakun abin sawa albarka ma'ana alkur'ani mai albarka ne mai yawan albarka ne ta kowane bangare karki alkur'ani albarka za ta samu an zalnahu muka saukar da shi a gare ka ya rasulallah Sallallahu alaihi wasallam.
afa antum lahum munkiruna shin yanzu ku ko ka kasance ku zama masu inkari da wato kin yarda lahu ga qur'ani ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به hakika عالمين Allah ya ce Musa Allah mu ne muka ba ibrahimu halilur rahmani rushdahu shirya samin qablu tun gaba wani tun gabanin zuwan ka ya rasulullahi mun ba shi shirya mana tun gabanin balagarsa tun yana dan karami ya dinga laliban gane Allah Allah kuma ya shiryatar da shi ya ganar da shi Allah kuma har kuma Allah ya aiko shi tun yana karami hukunna Musa Allah mun kasance wato alimina masani bihi da annabi Ibrahim da kuma halin da yake ciki kuma mu mun sani da cewa shi ahali ne da mu bashi shari'a إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها yayin da عاكفون annabi to an shiga magana kuma dama mun ga muku ainihin suratul anbiya akwai kisoshin su ko muna ta yi yace yayin da wato annabi Ibrahim ya faɗa ga babansa shine babbansa Azara wannan mai bautar gumakan ya faɗa wa qaumihi kuma ga jama'unsa yace ma hadha tama ma hadhihi tamasilu menene wannan ainihin wato mm, mm, mm, tamasil misalce misalce abin nan da ake yi don mutum mutumi ya gumaka kenan tamasil shine eh, surori da gumaka da kuke tamasil din nan shine abin da yake da inuwa ba hoto ba kamar yadda suke cewa hoto ne gunki a'a a tamasil wato abu ne da ake iya ce masa abu da yake in aka tsaye da shi a rana za a ga inuwarsa shine gunki shi ake cewa butun butumi da za a zo a dan yi wani dan abu kamar mutum a gona zai iya tsayawa dabbobi sun gano shi su koma duk irin wannan shine ake cewa tamasil to menene wannan ainihin butun butumaye ma'ana gumaka allati wannan da an tunku akifu na kuka zama kuna masu kifuwa la gare ta da yin ibada قالوا وجدنا آباءنا لها kalu عابدين sai azaru baffan annabi ibrahim da mutanensa masu bautar gwanki sai suka ba annabi ibrahim amsa sai suka ce mu mun samu iyayenmu ne laha abidina suna masu bauta ga waɗannan gumaka da kaga muna yi wa saboda haka mu ma muke koyi da su ba za mu bar bauta musu ba قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال ya ce مبين hakika tabbas wallahi kun kasance ku da iyayen naku kun tabbata fi dalalin cikin bata mubinin wanda yake bayyananne قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين A'a, ibrahimu wannan magana da kake mana kuwa ka zo mana da gaskiya ko a cikin zancenka ka ce wargi muke mu da iyayenmu saboda bautar allolinmu am an ta minan la'ibina ko ko kana daga cikin masu yin wargi a magana wasa kake mana قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين sai annabi ibrahim ya ce bari ubangijinku allah rabbu samawati mahalicci da mallakin samai da ƙasai allazi fadara hunna wannan da ya kagi samai da babu su ya yi ƙasai babu su shi ne macancanci ku bauta masa ba waɗannan tamasilu ɗin ba Mm, wa ana ni kam ibrahimu ala zalika a bisa haka cewa a bauta wa Allah shine macancanci da bauta mina shahidina ina daga cikin masu shaida da imani da yarda da haka وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا ce مدبرين wallahi na yi rantsuwa da Allah da sannan nan zan fa kakkare gumakan nan naku bayan kun juya kun bar su mana kun tafi kun bar gumakan bakwa nan zan je in rugurguza su kaga ya faɗa نعم bai ɓoye ba annabawa ba sa jin tsoro ya faɗa yawwa
na ba da an tuwallo mutum ba da an tawallu bayan kun juya mulbiri na kun ba da baya ma'ana bayan kun gama bautar su kun tafi kun basu to ni kuma zan je in kakkarya su
فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون sai ko annabi ainihin ibrahim ya je ya samu gumaka bayan sun gama bauta sun tafi ya inganta ma cewa bayan sun zo idi sun cika sun yi bauta sun sa wa gumaka turare sun kawo hadiyoyi gindin gunki sun gama sun gaji sun tafi suna hutawa sai ko ya zo sai ya sa su ya yi ju- juzazan ya mai da su wato ababen wargazawa shine ya sa gatari ya musu kamar yadda ake saran ice ko kara haka ya kwakwantar da gumaka kowanne ya daddatsa su ya ya rugurguza juzazan kenan fatatan ya wargaza su illa kabiran lahum sai babban gumkin katon ciki babban allah bai wargaza shi ba bai kare shi ba sai ya rataya masa gatarin a wuyansa sai ya tafi kawai ya bari a haka ya ce ya bar babban nan ne la'allahum yarji'una ko cewa sun sun zo sa koma ilaihi zuwa wajen babban ya musu bayanin me ya faru قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين kalu to kaga wannan wannan ayar faja'alahum juzazan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'una ya rataya masa gatari don haka da suka zo suka tambaye ya ce ku tambayi babban mana ba ga babban allah nan ba kwa zo ku tambaye ni ni na san wanda yi ni ban sani ba kaga ya yi haka ne don ya jawo su ga addinin allah da tauhidi kuma ya kafa musu hujja da allolinku ba sa magana allolinku ba su da ƙarfi ba su iya komai ba da allolin gaske ne sai su hana asara su aiko to babban allan da ake fin bauta ma gashi nan ku tambaye shi to wannan ita ce ta sa lokacin da alkiyama za ta zo a je wajen annabi ibrahim a ce ko zai je ya yi ceto sai ya fashe da kuka ya ce shi tsoron wannan ranar yake domin ya sara gumaka da kansa ya ce ba shi bane ya rata yawo babban ya ce a tambaye shi wai wannan abin da ya Allah.
yi shi nake ganin kamar ya faɗi abin da ba haka ba ya Allah.
karya shi ne ke da damuwa Allah.
kada Allah ya tada wannan zancen wannan aya a gaban Allah abin tayarwa ne zancen daɗi ne hikima ce da Allah ya ba shi yadda zai janyo su akan lamarin tauhidi kuma aka ba su hujja cewa gumaka ba su da amfanin komai ba sa iya yi wa kansu komai balle su yi wa wani to wani za a zo wajen sa ana roƙo ya biya bukata ga shi an zo an daddaba shi bai iya hanawa ba ai kaga ba magana na'am to shine Allah tabaraka wa ta'ala yace kalu sai suka faɗa man fa'ala hadha bi alihatina wane ne ya aikata wannan ga wato allolinmu to duk ko wanda ya aikata wannan yi wa allolinmu ya karkashe su innahu hakika shi lamina zalimina wallahi yana daga cikin masu masu zalunci قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون shi mutanen nan dama ya maganganu a gabansu sai suka ce kai mu dai ba in ji barin mutanen nan da aka yi magana can a gabansu na da cewa tallahi laki dan na sana muku ko to sai suka ce to mu dai akwai wani mutum saurayi yaro ibrahim mun ji shi ana ambatansa ibrahim mun ji shi yazkurhum yana ambaton gumakan nan yana aibata su yana cewa zai daddatsa su ma mun ji wannan kalu sai su mutanen manyan da suka hadu suka ce to abin da za a yi fatu biyu ku zo da shi ibrahim ɗin ala a yunan nasu a bisa gaban mutane kowa da kowa ya taru mutan gari gawa a zo a bincike shi a tuhume shi akan karkashe alloli la'allahum ya shaduna domin ko cewa su ma mutane sa yi gani su tabbatar ga wanda ya aikata haka ga allolinsu
قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون نمرود كنا shine sa aka ce a zo da shi da aka zo da shi kuma aka tsaya a ce ku tambaye shi ya shiru yana jin su ana shi ne suka ce da shi kamar shi ne sarkin su shi ne sarkin shi ne jagora shi ma shi wani wani babba ne shi ne sarkin shi ne baki ɗaya shugaban wato lamarin da shi ne annabi ibrahim suka buga shi ne babban wato ainihin fir'aunan annabi ibrahim bayan wancan baffan nasa su suka fi matsantawa su suka shaddada to shi da yake jagora ne ya ce ku je ku zo da shi shi ya ka aka zo da shi ce a tambaye shi ana magana yana ji sai suka ce ice ku gafara jinin sauraron na kai ibrahim wato a anta shin kai ne fa'alta haza bi alihatina ya ibrahim kai kai wa iyayen gidanmu allolinmu kai kai musu wannan kala sai annabi ibrahim ya faɗa yana mai kawaici daga barin abin da ya aikata ya kawar da shi sai ya ce bal fa'alahu kabiruhum babban su shi ya aikata wannan da shi haza sai ya nuna shi ga kuma ga kuma gatari a rataye a wuyansa fas'aluhu ku tambaye su mana su waɗannan waye karkashe su waye sassara ku tambaye su mana in kanu yadda gunayen sun kasance suna magana ku tambaye su allolin naku za su gaya muku wanda ya musu faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumuz zalimun take ya zo da abin da zai kawo gigita a tattafakuri ku kuke bauta musu allolinku ne to ku tambaye su inda suna magana to daga nan sai kafiran da suka fara tunanin a allolin ba ba sa magana a haka ne abin da yake so a zo kenan faraja ila anfusihim take sai suka dawo zuwa kawunan su mutanen nan suna ta tafakkuri suna ta tunani faƙalu sai suka faɗa a junansu innakum antum zalimuna hakika ku mutanen nan da mu dukkanin mu ne azzalumai da muke bautar wannan Allah muke bauta abin da baya magana baya motsi har a zo a kashe shi a karya shi bai iya komai ba kuma waye masa ba zai iya faɗa ba thumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula yanfiqun kenan take su da kamalan kowanne sai lankwasa wuyansa nukisu ala ru'usihim suka lankwasar da wuya su a kawunansu wannan ya kalli ƙasa wannan ya haka wannan ya haka na su kenan suka juyar da wato ainihin kawunansu suna tunani a bisa kafircinsu da bautar da suke mara ma'ana laƙar alimta haƙiƙa kai ibrahim ka sani ma haula yan dukuna kai ma ka san ai ba sa yin magana ba sa furuci za ka ce mu tambaye su ai kai ma ka san ba sa magana wa sa magana kuke bauta musu an taba Allah be ne
ta amsa shi ta fara amsa ta fito su kuma sun fara shiga cikin wato taraddudi da kai kawo a cikin lamarin Allahu akbar na'am qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون سأل النبي إبراهيم يسأل باكين مغانا سيأتي أتعبدون من دون الله فينزكو قادن قبوتا ونكو ما باين الله ma'ana kuna bauta wani bar Allah kuna bauta ma la yanfa hukum shay'an wani ba iya amfanar da ku da komai ko abinci ko arziki ko lafiya ba zai iya ba ku ba wala ya ku ba zai iya cutar da ku da komai ba sannan kuke bauta masa sai ya ce kai uffin lakum kai tir mana abin ya yi muni gare ku ya musu tir wani ma ta abu duna min duni tir ma ta tabbata ga abin ma da kuke bautawa ba Allah ba afala ta giluna shi yanzu ba ku a hankaltu ba ku daina bauta gumaka ku bauta wa Allah Ubangiji guda ɗaya wanda shine macancanci da a bauta masa
قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم kalu فاعلين sai suka ce abinda wato suka faɗa kenan a gaban lamarudu sai ce kai in ji lamarudu wannan abin da za a yi kawai har ko kona ibrahim a kashe shi a kona shi da wuta subhanallah wansuru aliyatakum kuma tsaya tsayin daka ku taimaki wato ainihin gumakanku don in ku kona shi kun taimaki gumakanku duk allah da aka, aka rusa sai ku dawo da shi in kuntum fa'ilina in har dai kuna son taimakon addinin ku da gumakanku a ci gaba da bauta musu to lalle maza maza ku kona shi ku jefa shi cikin wuta قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم to anan ne aka suka yi himma sarki da sauran mutan gari kowa sai da suka tsaya suka dinga shirye-shiryen yadda za su yi su kona annabi ibrahim sai da suka wata hudu suna hada itatuwa subhanallah duk abin da yake na ci na wuta suka hada kowa da kowa ba a ɗauke babba wannan harka sai an yi ta sai an kona shi to a lokacin da suka tashi kona shi tsofaffi da yawa sun tabarin wasu ci wannan za su ce in ne za a kona shi ga nasu aka kafa kwamati kwamati na karɓar kuɗin ice dattijuwa tana tana ɗan kaɗi abinda take da shi sai ta bayar in ta kuma samu wata hudu aka ba mutanen garin nan duka kowa ya samu abinda zai kawo hidima ce ta tashi ba baya bayan neman neman kafa addini ne ana neman ci gaba in ba an kona shi ba gumaka ba za su ci gaba da aba- abauta musu ba to kowa ya dinga kawo nasa kowa ya dinga kawo nasa suka harada duka har ma suka yi tunanin in an tashi kona shin ma har ma inda za a je a kai shi duk suka suka yi wato ainihin suka kai suka kai suka kai wata guda suna kai itatuwa can akwai wani waje ba a palestinin suka yi masa wannan ba akwai wani bawai ana ce masa coach can ne suka je suka yi ramu aka yi komai a nan ne suka wato shirya kona annabi ibrahim shi ne aka ce akwai wata dattijuwa ana ganin a lokacin a garin ta fi kowa ta girma kowa saboda shekarunta da yawa dattijuwa ce ta daɗe ta daɗe ta daɗe to da ta ji abin da ake yi an ce ga abin da ibrahim ya za a ƙona shi shine ta sa aka ɗago ta ta ce ita ma tana ba da wasiya tana da kuɗi guri kaza a kwaso su a hada a ƙoda da shi ko da za a ce ita ma ta zama kafin lokacin ba ta gani ba to lallai dai ga nata hadiyar na ƙona annabi ibrahim ta yi maganganu marasa kyau shine ana mai da ita ɗakin ta ana ajiye ta take allah ya juyar da ita sai ta zama tsaka ƙatuwa kamar ƙadangare ita ce aka ce wasu suna magana cewa daga nan ne aka fara samun asalin wannan wato ƙwaruwa ta tsaka isa ka ga a cikin ƙwaru ƙwari na allah tsaka ba ta da farin jini kuma tsaka ba ta da kyau to da haka ne wannan matar ce aka juya da ita saboda rashin mutuncin da ta yi ta nuna lalle tana jin daɗi za a kona halilun rahamani a tana barin wasu ce tunda an kusa to ga nata kowa kuma ya- iyalanta ta ce kowa ya fito ya hidima subhanallah to wannan abin da ta yi na rashin mutuncin nan da rashin imani shine Allah ta baraka wa ta'ala ta ke juya da aka mata masku aka juya da ita ta zama tsaka daga nan aka fara tsaka saboda ka za ka ga nassi a nassin hadisi ma manzo sallallahu alaihi wasallama ai ya faɗa cewa idan ka ga tsaka haka make ta da duka ɗaya ka kashe ta ka samu lada ɗari saboda ita muguwa ce ba ƙwaron da aka ce in ka kashe shi za a baka lada amma da shi mu dai ba mu sani ba amma dai tsaka mun tabbatar in aka kashe ta ana samun lada har ma ya inganta ana rage lada goma goma goma goma in kai mata duka ɗaya lada ɗari in duka bi kai mata lada casa'in an rage goma in kai mata tsaka an kaganta ka kashe ta Mm, kuma wannan abin shine Allah ya jarrabe ta in ta riƙa ta riƙa take zama take zama matsala har ma tana tada gobara don tana yin aman wuta ba dai ta bada kuɗi a je a haɗa wuta ba to Allah yana zuba in ta girma sai Allah ya zuba mata wuta ce ta konewa a cikin ta ko ba ta mutu an ba an buge ta ba to shine zaka ga a ƙauyuka ko garin da yake da duwar wasu in dai tsaka ce ba a kulawa sai ta yi wani abu na wuta sai gobara ta tashi ba sani ba a ce aljanu ne tsaka ce muguwa ce shi sa ake so kowa ya yi tsaya ya koyi da lamarin Allah mutum ya tsaya ya taimaka wa bayan Allah in ga za a cuci wani ba a zalimi ba kar ya taimaka in ga za a taɓa mutanen Allah ka kauce ko ka yi taimako ka hana ba ka ba da taimako ka ce a yi ba daga nan ne bala'in ya samu irin tsaka duk inda take da an ganta yanzu nan za ka ga ana neman takalmi za a kashe ta to aka kai aka je aka haɗa ice aka yi komai a can wannan gari aka kuma yi rami babban rami aka dinga haɗa wuta aka dinga bulbula wuta ana haɗa ice daban-daban nau'o'in abubuwan da suke tada wuta sai da aka kwana bakwai ana hada wuta ganga ganga a ramin wuta ta tabbata wuta ta tashi babu zancen mutuwar wutan nan saboda an hada mata sinadarai masu rike wuta da karfi sai da ta kai ko da tsuntsu na can sama ya gifta sai ya fado ne ko ta ina wuta ta hadu to sannan suka zo suka zauna da namaruru da manya-manyan aka je aka kama annabi ibrahim aka fara tunanin ya za a yi a saka shi a cikin wutar na a kone shi ba wanda zai iya zuwa gurin wutar ya kai shi shi ma sai ya kone ba wata dabara da za a yi ya za a yi sai da suka dinga tunanin ya za su yi ya za su yi to shine sun zauna suna cikin wannan tunani sai wani tsoho ya shigo wani tsoho yana tafiya da ƙyar da ƙyar da ƙyar da bakar riga jikinsa ya shigo sai ce ya ji kuna tunanin yadda za ku yi ku jefa ibrahim a cikin wannan wuta duk wannan ya je kusa da wutan nan lallai zai halaka zai kone amma shawarar da zan ba ku ta mutu da tijai ku haɗa manjaniki suka ce menene haka manjaniki sai ya gaya musu ya nuna musu yadda za a yi majaujawa ta babban karfe a kulla a hada ta da wani waya ko zare mai karfi wanda za a iya dora mutum a kai ko ba mai aka dora a kai sai ce a wulwula a wul sai koya musu take sai suka je suka himmantu sai aka hada manjanik shine majaujawa babba wanda zai dauki girman mutum to shine suka samu suka hada sai suka samu annabi ibrahim suka kama shi sai suka sa shi a cikin manjanin nan sai suka wulwula aka hada ta da dutse aka wulwula aka duya sannan sai suka sake shi shi ne ya tafi daga nan har zuwa cikin ramin sai da annabi ibrahim ya tafi a cikin wutar da haske na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ibrahim ya ga abin da ya gani na karama da mu'jiza ta manzon Allah ya ambaci annabi alaihi salatu wassalam ina masu cewa ba ta wasili to shine Allah tabaraka wataala take sai ya ce kunna su musa Allah sai muka fada muka ce ya naru ya ke wuta kuni bardan zama sanyi wa salaman kuma da aminci sanyin ba mai cutarwa mai sa mura ba ala ibrahimu a bisa ibrahimu sai wuta ta zama sanyi babu zafi babu konewa sai ta zama sanyi mai daɗi ba mai cutarwa ba saboda haka sai aka jefa annabi ibrahim ya fada cikin wuta bai kone ba domin ya gamu da salama irin ta ubangiji allah kuma ta kubata daga barin mutuwa bai kone ba bai kuma mutu bai gamu da mutuwa ba annabi ibrahim ya zama lafiya lau a cikin wuta yana huta wasu babu komai ga kuma haske da kyalli da cin wuta yana ta tashi aka kama celebration cewa an gama da shi an gama da shi ashe tukunna annabi ibrahim yana nan da rai وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين hakika sun nufi kaidi da annabi ibrahim shine suka so kone shi waje'alna humul akhsarina sai muka sanya su suka zama su mafi tababbu ne ba su samu abin da suke so ba a cikin abin nufin su
ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها wannan للعالمين jena muka tsere da annabi wato ibrahim waludan da dan dan uwansa shine wato ainihin annabi ludu dan dan uwan annabi ibrahim ne dan annabi ibrahim wan baban annabi ludu ne shine harana din nan muka tsere da su wato daga ƙasa iz- muka suka aka cire su shi daga Falasɗinu shi kuma daga Iraki aka ɗauke su ilal ardi zuwa ƙasa allati barakana fiha wannan da muka yi albarka muka sa albarka cikin ta lil alamina ga talikai ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا shi ne صالحين aka ɗauki da Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗauke su daga nahiyar Iraƙin duka Shazzu garin da annabi Lutu yake can kuma Kausin in aka kai annabi Ibrahim za a ƙona shi Allah duk sai ya kwashe su ya canja musu waje sai ya kai su Sham da aka kai su Sham sai annabi Ibrahim ya sauka a Falasɗinu shi kuma annabi Lutu sai ya sauka a Mutafika nan suka zauna tsakaninsu tsakanin mutafika da tsakanin wato ainihin falasdinin tafiya ce ba yawa amma sai an kwana ana yi wawa abu na allah ce sai muka ba lahu ga annabi ibrahim sai muka ba shi wato ainihin ishaƙa annabi ishaƙa dama ya roƙi allah ya ba shi ɗa kamar yadda muka ji sai allah tabaraka ta'ala ya ce sai muka ba shi ishaƙa wa yaquba muka ƙara masa da yaquba nafilatan wannan mun bashi ne wato ainihin abin tambayarsa ma'ana ƙari akan abin da ya tambaya shi yaquba nafila ne ma'ana farilla da da ya so ishaqa ne نعم wannan kuma nafilatan sumun ne abu Allah ya ƙara masa da shi saboda farala Allah Allah ya ce wa kullum kowanne daga cikinsu da shi wato Ibrahim da ya'yayan nasa ja'anna mun sanya su mun zama da su salihi na salihai ma'ana mun mai da su annabawa وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا Mm.
وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين Allah ya ce muka sanya su muka mai da su ayin matan shugabanni aka mai da su shugabanni a cikin aikata aikin alhairi wannan ake koyi da su annabi ibrahim babban shugaba ne daga cikin shugabanni na bayan Allah kuma shi ne wanda ake koyi da shi haka ma ɗansa ishaƙa da kuma yaƙuba da suka zama ababen koyi da su muka sanya su shugabanni kuma waɗanda ake koyi ya na bi amrina suna kuma shiryatar da mutane wato da lamarinmu shi ne ta mu a ci- zuwa a- wato wajen ibada wa haina ilaihi muka yi wahayi zuwa gare su filal khairati aikata aikin alkhairi shine abin da muka umarce shi da shi da muka umarce su da shi su dinga yi wai ka salat da kuma ainihin tsaye da sallah wa kuma ita zakati da ba da zakka wannan abubuwan su muka umarce su haka suka tsayar da sallah suka dinga kuma ba da zakka suna aikata dukkanin ayyukan alhairi na taimakon bayan Allah suna kuma umarni a daina bautar gumaka a kaɗaita Allah shine abin bautawa Allah ya ce wa kanu Ibrahimu da zuriyarsa sun kasance abidina halin kasance wasu masu bauta ne lana gare mu ba sa bauta wa wani mu
ولوطا آتيناه حكما وعلما Mm.
ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين Allah ce haka nan lodo shi ma ambaci lodo ya rasulallahi sallallahu alaihi wasallama shi ma faɗi kissarsa a ta yana hukuman mun ba shi hukunci shine wato ainihin shari'a da rarrabewa tsakanin dukkanin abin da ya faru na husuma da kuma na hukunce-hukunce wa ilman muka ba shi kuma sani daga gare mu wanda jaina sannan muka tsayar da annabi ludu wato ainihin min alƙaryatin lati kanat ta'malul khaba'isa daga alƙaryar nan da suka kasance wato ainihin suna aikata mummunan aiki shine wato ainihin luwadi shine shezon innahum haƙiƙa su masu aikata wannan aikin na luwadi kanu sun kasance ƙauma su'in mutane ne waɗanda suke na muni wannan mutuncinsu babu fasikina kuma fasikai ne masu fita daga ɗa'ar Allah na dacen ɗin da na yanzu da ɗaya ne innahum qauma su'in kuma fasikina Allah ka tsare mu na'am wa adkhalnahu fi rahmatina innahu minas salihin muka shigar da annabi ludu cikin rahamar mu inji Allah sanda muka tserar da shi daga waɗannan muyagun mutane inna hu haƙiƙa shi annabi ludu mina salihina yana daga cikin mutane na gargaru su ne annabawa ونوحا إذ نادي من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ambaci kissa ta annabi nuhu ya rasulallahi Sallallahu alaihi shi ne ce ambaci nuhu wato ainihin iznada yayin da ya kira wato ainihin ya kira ya jama'unsa ya yi addu'a kenan sannan suka kuntata bala'i ya kai bala'i har annabi nuhu ya riko- ya roƙi allah rabbi la tazar ko alal ardi min al kafirina dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa lam yalidu illa fajiran kafara Allah kai kaza Allah kai kaza Allah ka wargaje ta An- annabi nuhu ya ci wuya ya yi addu'a Allah kuma ya amsa addu'a dama annabawa da sun yi Allah yake karba to tuna lokacin da ya wannan addu'a ya rasulallahi min kawalu tun gabanin ma zuwan ibrahimu tun gabanin ludu tun gabanin zuwan kama aka yi wannan fasta jabna lahu sai muka amsa addu'a ta annabi wato ainihin nuhu ونجيناه sai muka tsayar da shi wa ahlahu da iyalansa wanda suka yi imani da shi daga cikin wato ruwan tufana muka tsayar da shi min alkarbil azimi daga wato bakin ciki babba shine nitsewa cikin ruwa da halaka
ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa nasarnahu muka taimake shi ma'ana min alqaumi muka tsare shi muka hana muka kiyaye shi daga barin mutanen nan da suka karyata ayoyin mu waɗannan muka aiko da wannan muka aiko su da shi muka aiko shi da shi domin sun yi wahala sun tayar da hankali sun buge shi sun zage shi amma mun tsare shi ba su iya la'anta shi yadda zai zama ya gurgunta ko ya yi wani abu ba ko ya tabu ko kuma ya mutu na jena domin annabi nuhu ya inganta ya yi wa'azi ya fara fitowa ya bayyanar da kira sai da ya shekara dubu ba hamsin yana fitowa yana wa'azi abinda ake suna shekaru da yawa fa su ba wai yadda wasu ke cewa wai shekarunsa dubu ba hamsin ba ɗari tara da hamsin mm-mm. ya yi shekaru da yawa yana yin kira a ɓoye yana kira yana kira allah ya san wannan adadin shekarun a daga sanna dai izini ya zo mansa na fasida bi ma umar ya fara fitowa yana kira ana ina wa'azi ana hayaniya ana zaginsa ana kai mai jifa har ta kai ana dukansa sai kullum an sumar da shi sai sanyin asuba ne zai tashe shi to sannan aka fara wannan badakalar ne aka shekarar 950 sai an sumar da shi kullum sai asbahi ya zo Allah ya tashe shi ya tashi da shiri da ƙara niyyar ci gaba da wa'azi in kai ne a garinku aka sumar da kai so ɗaya in ka ce ka yi taurin kai za ka je ka ci gaba da yi kai mai zafin addini ne yan uwa da masoya ma za su sha'awa ne ka bari in koma ba ka bari ba ka je gobe ma kuma sumar da kai a yi ma dukan tsiya kai da kanka jibi ba za ka je ba don ka san ƙarshen ta kai ka lahira ko za ka gudu na ƙila ma ka bar garin amma annabawan Allah ba haka suke ba annabi nuhu kullum za a sumar da shi amma shiri yake ya tashi ya ci gaba to shine Allah yake cewa mun taimake shi mun tsare shi daga sharrin waɗannan mutanen da suka ƙaryata ayoyinmu da muka aiko shi da su innahu haƙiƙa mutanen annabi nuhu kanu sun kasance ƙauma soyin mutane ne lamuni masu mummunan hali fa'agar ƙanahun muka nuzar da su cikin ruwan tufana ajma'ina baki ɗayansu وداود وسليمان إذ يهكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم yace شاهدين wato ambaci ya rasulallahi ainihin kissa ta dawuda da ɗansa suleimanu ma'ana faɗi abin da yake tare da su iz ya kuma nufin harsi yayin da suka yi hukunci a cikin wato kayan yabanya na ainihin noma iz na fi ga na mulkaumi yayin da wato ainihin dabbobi na mutane suka ciccira ma'ana suka yi ɓanna cikin gona wakuna li hukumihim shahidina Allah ya ce daga hukuncin da suka yi waɗannan bayin nawa na hukunci akan masu dabbobi da abin da aka bata na gona mu masu gani ne mun kuma shaida akan hukuncin
ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا abin فاعلين da suka yi kenan mai dabbobi da mai gona yadda annabi suleiman dawuda dawuda ya hukunta annabi suleiman ya tabbatar da hukuncin baba ce to lalle abin da za a yi kayan gona su zama to wato ainihin abin da na dabbobi wanda za su ci a tabbatar da an ware musu don kar su dinga ɓanna a gonaki shi kuma annabi Su- annabi suleiman ya ce lalle haka ya yi za a dinga juyawa yau a ba wa masu gona abinsu na abinci wancan kuma karan in ya zo a ba wa dabbobi suka dai hukunci hukuncin kuma allah iya yarda da shi ya yi daidai shine allah ya ce fa fahamna ha suleiman wannan hukuncin muka fahimtar da ita ga suleimanu ya gane abin da yake akwai da yin ijtihadin da ya yi sannan kuma sai hukuncin da farko dawo da ya yi annabi suleiman sai ya zo ya sake yin wani hukunci da mu muka fahimtar da suleimanu yadda za a yi wahayi kenan daga allah shi kuma dawo da kafin allah ya fahimtar da shi sai ya kyale sai ya dawo ya ba abin da suleimanu ɗansa ya hukunta domin shi wahayi bai zo masa ba akan wannan saboda haka wa kullum su duka bibiyin atana mun ba kowane ɗaya daga cikinsu hukuman hukunci shine wato ainihin annabta wa ilman muka ba kowanne ilimi kuma da sanin lamarin addini da yadda za a shugabanci mutane
wasakharna ma'a dawuda wasu harra sannan muka hore wato ma dawudar jibala muka hore duwar wasu tare da ainihin wato dawuda yusabbihna wa tsaira duwar wasu suna tasbihi da tsuntsaye tare da shi ko ina ya juya da da dutse tasbihi tsuntsaye duk inda ya sauka su kewaye shi su ta tasbihi ko kunna musa allah mun kasance fa'ilina masu aikata haka ne na wannan abu na ban mamaki ga dawuda
وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحسنكم من بأسكم Mm.
فهل أنتم Mm, شاكرون Allah ya ce kuma muka sanar da shi wato Dawuda aikata wato lubus shine wato garkuwa ko riga ta kaca irin ta yaƙi shine ake ce masa addir'u muka sanar da shi aikata wannan rigar da yake yi lakun gare ku mana ku domin mu tsare ku min ba kun daga yaƙoƙinku da in kun shiga yaƙi ko an je wuka ko takobi aka doka a jikinku sai wannan abin rigar da sulemanu dawo da kai yake yi sai ta naɗe wuka ko ma shi baya kama ta ita garkuwa ce fa'al antum shakiruna shin yalla ku a- mutanen kafirai masu bautar wannan allah ko ko ku mutanen maka ba za ku zama masu godiya da nemomin da allah tabaraka wa ta'ala ya muku ba ya aiko muku manzo annabi muhammadu cikinku
ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين Allah yana ta ambatar na'imomin da yawa waɗannan bayan Allah ɗa da uba Dawuda an jini na Dawuda saboda haka annabi Dawuda shine farkon makeri a duniya shine farkon wanda ya fara kira Allah ya hore masa yana naɗa ƙarfe yadda ya so sai ya lankwasa ƙarfe haka kawai duk yadda ya so haka yake sai ya abin da yake so yake yin riga ta kaca ya yi kuma silke garkuwa duka da wuƙaƙe ta kuma da annabi dawo da shi ne farkon wanda ya fara kerawa sannan kuma ya ce yanzu kuma wato ainihin ga muka hore wa suleiman riha muka hore kuma iska ga annabi suleiman a sifatan wacce take wannan iska mai karfi tajiri tana gudana ne bi amrihi da umarnin Suleiman ilal ardi zuwa ƙasa allati baraka nafiha wacce muka yi mata albarka cikin ta sham ne ko sham ko baitul maqdis ko ina dai sai iska ta zo ta tafi da bisa umarnin annabi Suleiman ko sai ya kirawo sai a cikin iska sai ya haushi ya tafi ko aike zai yi da wani da wani sai a ɗora sai iska ta shigo sai ta ɗabi yan sako da kayayyakin da annabi suleiman allah ya hore masa ko kuna bi kulli shayin alimina allah ya ce mu masu sani ne ubangiji ta'ala ya ce da dukkanin komai da komai mu masu sani ne da abin da muka ba wa suleimanu da abin da muka ba babansa shine annabi dawuda alhamdulillah alhamdulillah
ba za mu iya kaiwa ma a cikin Suran ko?
sarasin da biyu To, wajen kasan goma.